أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka dukkanin 'yan uwa baki daya na wannan makaranta mai suna nurul ilmi wal huda a wannan gari na nasarawa godar zamfara state a najeriya ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin hamziya na al'imam muhammadu ibn sa'idin al-busiri radiyallahu anhu wanda a yau kuma za mu tashi a inda zai yi rikayin tawassuli da kamun kafa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwa na darajoja da wasu daga cikin mu'ajizoji waɗanda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za mu tashi daidai inda yake cewa يا أبا القاسم الذي ضمن إقسامي عليه مدح له وثناء يتي يا أبا القاسم يا بابا قاسم شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم شي أكي ما الكنيا دا واتن القاسم واتو واتن dan manzo Allah ne sallama wanda sai da Khadija radiyallahu anha ta haifa to shine wanda yake mashi alkunya da shi da ma ana ce manzo Allah Abul Qasim to shine yace ya Abul Qasim ya baban Qasim allazi wannan din nan da dimnu iqsami a dimnu iqsami alaihi tsakiyar tawassulina gare shi wato shine tawassulina da kuma kamun kafata to shine ma'ana allazi wannan din nan da dimnu iqsami tsakiyar kamun kafata da tawassulina alaihi gare shi to madahun yabo ne lahu gare shi wa sana'u da kirari ma'ana wai wanda a tsakiyar kamun kafa da nake yi na tawassuli zuwa gare shi to a tsakiyar wannan abun to yabo a ciki to shine yake kiran ya manzo Allah mai wanda yake Abul Qasim allazi wannan da zuwa yake sami tsakiyar watan kamun kafa ta da tawassuli na zuwa gare shi alaihi gare shi madahul lahu yabo ne gare shi wa sana'u da kuma kirari to sai ya fara ya ce bil ulumil bil ulumil lati alayka min Allah bila katibin laha imla'u yace bil ulumi ina yin kamun kafa da tawassuli zuwa gare ka ya manzo Allah bil ulumi da ilmuman nan allati wannan da laha imla'u take da shibta alaika gare ka min Allah daga Allah bila katibin ba tare da mai rubutawa ba ma'ana ina yin kamun kafa da tawassuli zuwa gare ka ya manzo Allah da ilmuman nan naka ko ka ce da albarka ilmuman nan naka waɗanda Allah ya maka imla'in su wato aka sanar da kai suwa ba tare da mai rubutawa ba wanda ya mamanci ba a lokacin ma saukar da wahayi da ma hadisai da sauransu kaga babu complete alkur'ani rubuce ko kuma complete hadisan manzo Allah sallama a cikin littafin rubuce hakan nan ko to sai ya zamo da saboda haka ilimi ne wanda Allah yake zuba manzo Allah yake sanar da shi suwa ba tare da cewa a zo a kwafe su baki ɗaya ba ga su a haɗi ba an haɗa ba a lokacin sai bayan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan aka fara wannan aikin to shine bil ulumi ina yin kamun kafa da tawassuli zuwa gare ka bil ulumi da ilmoman nan allati wannan din nan da laha imla'u watan shifta take gare ka alayka gare ka min akan gare ka min Allah daga Allah bila katibin ba tare da mai yin rubutu ba wa masiri sababi nasrika shaharan fa ka anna sabala dayka ruha'u sannan wa masiri saba har yanzu ya ya abul qasim duk da shi din ne wannan magana abul qasim din yace har yanzu ina yin kamun kafa da tawassuli da masirinsa ba mu'ujizan nan ta watan tafiyar iskansa ba wato shine iskansa ba da Allah ya ba manzo Allah sallama wanda tun ana sauran wata daya manzo Allah sallama ya zo ya yaki kafirai to sai wannan iska ya zo a wajen su din wanda tun nan wurin tsoro da firgici zai shige su tun kamin lokacin zuwan yayi kenan to shine yake cewa wa masirinsa ba ina tawassuli da kamun kafa zuwa gari ka da mu'ujizan nan ta tafiyar iskan nan nasa ba da an ka baka bi nasirika don taimakon ka shaharin to ana sauran wata ɗaya ka yaƙi su faka annasa ba kai ka ce wannan iskan nasa ba da an ka baka rukha'u kamar shi ne iskan nan na rukha'u ladai wanda an ka ba annabi sulaimanu ladai ka kai a gurin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan dama ya faɗa hadisi wanda imamu bukhari ya rubuce shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur yace an taimakin da wannan iskan nasa ba su kuma adawa an halakar da su ne bid dabur da iskan dabur to shine nan shi Imam Busiri yake ishara zuwa gare shi din cewa to ina kamun kafa da tawassuli da wannan mu'jizar ta baka wannan iskan din daga taimako akai haka din to shine yace kuma ko ladaika ruha'u yace kamar ita ce matsayin iskan ruha'u irin wanda an kaba annabi Sulaimanu wanda zaka ji alqur'ani ubangiji madaukin sarki yana gaya mana ku fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asaba eh ruha'an haythu asaba kuma wata ayar ke cewa wali Sulaiman riha guduha shahrun wa rawahuha shahrun wa asalna lahu 'ayn al-qidr wanda shi annabi Sulaiman an bashi wannan iska amma shi iskan nashi mai taushi ne ba irin na azaba ne na halakawa ba irin wanda an ka ba manzo Allah sallama ga su wadanga kafiran ba wanda iri ne ne shine ko wanda aka yi a yakin nan na ahzab ko to ka gani to shine shi na annabi Sulaiman din kaga shine wanda sai dai a shimfida shimfida da shi ya da jama'a ta baki daya da kowa in za a je wani guri ko wurin jihadi ko dai tafiyar da za a yi iskan sai dai kawai ya dauki shimfida kawai shi kina tafiya su cikin natsuwa ba tare da watan a wahala ba to shi ne yake nufin cewa wa masilis saba ina kamun kafa ta tawassuli da mu'ujizan nan ta tafiyar nan ta iska da an ka baka bi nasrika don taimakon ka shaharan tun ana sauran wata ɗaya ka yake su faka annas saba kai ka ce wannan iskan na saba da an ka baka ya manzo Allah sallama a ruqa'u kamar irin iskan nan na annabi Sulaimanu faka annas saba da ka kamar dai iskan nan na saba da an gare ka ya manzo Allah kamar ruqa'u shine iskan nan na ruqa wato mai taushi din nan na annabi Sulaimanu wa aliyin lamalta وعلي لما تفلت بعينيه وكلتاهما معا رمداء yace wa aliyin har yanzu dai ina yin kamun kafa da tawassuli bi aliyin da mu'jizar warkar da ijiyar sayyidina ali radiyallahu anhu lamma tafalta lokacin da kai tofi bi ainihi ga idanuwan shi wakiltahuma alhali dukkan su wadannan idanuwan ma'an baki ɗayan su ramda suna masu ciyo shine sai ka ji wasu da Hausa na cewa cizara wato ma'ana shine yana ina yin tawassuli da mu'jizan nan ta warkar da idanun sayyidina ali wanda lokacin da za a je watan a yakin khaybar ne a lokacin manzo Allah sallama an zo a to shine wanda yake gaya masa habbai a lokacin to sayyidina ali shi ko bai samu fita ba an zo an dan fara bugawa to sayyidina ali kuma bai samu fita wannan yaki ba a wannan lokacin yana ciwon ido to sai har manzo Allah sallama yake cewa gobe zan bayar da wannan tuta ga wanda Allah da manzo dai suke so ne kuma shi ma yake son Allah da manzo ne din to nan ne wasu abai kowa yake ta son ina dai a ce shi ne saboda jin wannan matsayin har sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa shi bai taba jin yana son shugabanci ba sai a ran nan ya ji ina dai a ce shi ne za a ba din to ana nan kawai sai manzo Allah ya sallama ya ce ina Aliyu sai aka ce mai sayyidina Ali bai samu zuwa ba ga halin da yake idon shi ka ciwo ya ce to aje a zo mai da shi ya to shine sai aka riko sayyidina Ali aka zo mai da shi ya to shine manzo Allah ya tofi ga wannan idon nan take suka warke shi kenan to shine aka ba tuta din wanda aka zo aka wannan yakin na Khaibar din to shine yake nufin cewa wa aliyin ina kamun kafa da tawassuli da mu'jizar warkar da idanun sayyidina ali lamma tafalta lokacin da kai tofi bi ainihi ga idanuwan shi wakiltahu ma dukanin su wadannan idanuwan guda biyu ma'an taren su ramda'u suna masu ciwo amma shi kenan faqada naziran bi ainihi uqabin fi ghazatil lahal uqabu liwa'u to shi kenan sai ga shi fagada sai sai da na'ali ya zamo naziran yana mai kallo yana mai gani bi ainihi ƙabin da irin idanun gaggafa fi gazatin a cikin wani irin yaƙi wanda al'uƙabu tutar nan ta uƙabu lewa'un laha ita ce matsayin tuta ga wannan yaƙin wato shi ne sai ga sai da na'ali idon shi ya zama yana gani kamar tsuntsunan da ake ce gaggafa wani babban tsuntsu ne wanda ya wato ana kafa misali da shi saboda kaifin gani nashi to yana da karfin gani wannan gaggafa din to shine yace to sai gashi ya zamo yana yana gani fagara sai sai Ali zamo nazirin yana gani bi ainai uqabin da irin gani na idanun gaggafa fi gazatin a cikin wannan yaki da aka yi shine a cikin wani yaki shine yakin Khaibar kenan wanda wannan yakin al-uqabu tutan nan ta uqabu sunan tuta kenan da aka yi wannan yakin da ita wanda al-uqabu tutar uqabu lewa'ul laha ita ce matsayin tuta ga wannan yaki din to sai dana Ali jagorance shi kuma aka yi nasara din wabirai hanatai ne ɗibuhuma min kal nam ya ce wabirai hanatai ne ɗibuhuma min kallazi uda atuhumar zahara'u ya ce wabirai hanatai ne ina kamun kafa da tawassuli birai hanatai ne da alfarma kamshin nan guda biyu sai da na hasan da husaini kenan wanda ɗibuhuma kamshinsu minka daga gare ka ne ya manza Allah salama allazi wannan dinnan uda atuhumar zahara'u da sai da Fatimatu Zahra ta ajiyi wato shine yana yin kamun kafa da tawassuli zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkar waɗannan jikoki na manzo Allah ko kuma kace ƴaƴa na manzo Allah sallama shine sayyidina Hassan wal Husaini alaihi wassalamu to shine yace waɗanda kamshin nasu wato wanda ya sace musu raihan din saboda akwai hadisin da manzo Allah sallama ke faɗa wanda yana na cikin sahih Bukhari shi ma wanda yake cewa su waɗannan ƴaƴa yace raiha yace huma raihana taya minar duniya su ne kamshi na anan duniya to shi ne a yana na cikin sayar bukari wanda shi ne ka ishara zuwa ga wannan din cewa watan wabe raihana ta ina kamun kafa da sausuli zuwa gare ka bi raihana ta da alfarmar kamshin nan guda biyu din nan naka wanda ɗibu ma daɗin nasu da kamshin nasu minka daga gare ka ne ya manza sallama allazi wannan din nan uda atu mazahara'u wanda sai da Fadimatu Zara'u ta aji wato shine wanda an kasanya ta wanda ita ta haife su wanda Allah ya ita azima wannan irin daraja da haske wanda ta haifi waɗannan ne ya daraja din to wannan shine yake magana aka ce kuma ita ana ana ce mata Az-Zahra wai saboda ita ba ta yin haida wallahu alam wasu na cewa dai shine dalilin da ya sanya da ake ce mata Az-Zahra radiyallahu anha yace kunta tu'wihi ma ilayka kama wat min al-khadd nuqdatay hal ya'u yace sannan kuma a kunta ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ka kasance tu'wihima kana taro su waɗannan sayyidina Hassan da Husaini din nan ne ilaika zuwa gare ka kama awatil ya'u kamar yanda ya'un take taro nukuda taiha digagganta guda biyu min alkhaddi na rubutu wato shine yaka nufi manzo Allah sallama yana taro waɗannan ƴaƴa nashi zuwa gare shi kamar yanda ka sanya tana hada ƴaƴanta haɗe ko waɗannan digaggan guda biyu ga sunan da kaga wannan token to sai kaga wannan digagan guda biyu ku to kaga ai ba su rabuwa da ka cire daya to yanzu ba ya bace in kuma ka goge su ka cire su gaba ɗaya haka nan shi ma ba ya bace an fahimta to shine ka nufin to wai yanda ba ta ita yadin nan take haɗe suke sai an haɗa wannan digan guda biyu sannan taka zama matsayin ya to haka kai ma kake taro waɗannan ƴaƴa naka sai da Hassan da Husaini zuwa gare ka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda shi ma da ya zo hadisi cewa manzo Allah sallama yana rikon sai watan sayyidina Hassan ya zaunar da shi a saman cinye shi sayyidina Hussein kuma ya zaunar da shi ma a saman cinye ɗayan yana taro su zuwa gare shi har yana cewa Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya ruwaita a cikin sunan din shi yake cewa Allahumma ya Allah inni uhibbuhuma ya Allah ni ina son waɗannan ƴaƴana ba fa ahibbahuma ya Allah kai ma ka so su wa ahibba man yuhibbuhuma kuma ka so duk wanda yake son su shine wa ahibba man yuhibbuhuma ka so duk wanda yake son su to saboda haka shi yasa yake lalle ne mutum ya tabbatar da yana son iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi Imam Hassan da Imam Hussein din ne kuma kar mutum ya ware ka ci Imam Hussein kullum banda Imam Hassan a a to baka ya bata hado ba eh sai ka hada suke matsayin ya hada suke in ka cire guda daga cikin su to baka so ba saboda haka sai ka hada su baki daya amma kaga sai ga mutum ya ware wani kawai imamu hassan imamu husaini shi kadai ya ya kasu shi kadai zaka je na ambata ka je ambaci imamu hassan a husaini amma ba ambata imamu hassan to bai yi ba sai ka hada su gaba daya din iyalan gidan manzo Allah kuma da duk zuri'a su su waɗannan imamu hassan da husaini da sauran iyalan gidan manzo Allah baki ɗayan su duk dole ka so su to sannan zaka zo ka yi tinkawo da kai masoyin ahlul baiti ne amma in kan kawo ware wani wani ɗaya kaka ambato babu ruwanka da wani sai ba a taɓa jin kana ambatar wani ba a ba malam ai dole in ka faɗi ɗaya to ka faɗi shi ma ɗayan shi ma sannan kuma nan al'imamu al-busiri ya ambaci ya kaɗaice ya'un da ambata ne wato saboda ita ya'un ɗin daga cinin hurufin hija'iyya ita ce cikamakon su harufa ɗin ita ce harafi na ƙarshe ko cikin hurufin hija'iyya ɗin nan to kuma kamar yadda shi manzo Allah salma shine cikamakin annabawa to ita ma ya ita ce cikamakin karantawa wajen su al-hurufin hija'iyya shi yasa sai amfani da ita ya ce kama awat min alkhaddi nukuti hal yawutu shine ma'ana kunta ka kasance to uyihi ma kana taro su ilaika zuwa gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama awat ya'u kamar yanda ya take taro nukuda ta ha digagganta guda biyu min alkhaddi a wajen rubutu min shahidaini laysa yunsi ni yatafu masabaihima wala karbala'u to shine yace su waɗannan raihana dinnan da nake magana dinnan shine yace min shahidaini su ne shahidan shahidan nan guda biyu dukkan su shahada suka yi baki ɗayan su waɗanda laysa daf sai ka ce addafu wurin nan da ake ce madaffu wala karbala ko kuma garin watan karbala to laisa bai zamo yunsiniya yana mantar da ni masabai hima musibar ta same su ba ta wannan irin kisa da an kai masu ba na shahada na zalunci ba Allahu akbar wato yana ishara zuwa ga irin abin da ya faru gare su waɗanda dama manyan bayan Allah haka Allah yake yi masu ta hanyar jarabawa da su da kuma dukkanin masoyansu na gaskiya don a gani ya za su yi wannan dukkan shahara suka yi kuma akan zalunci aka kashe su wanda al'imamul hassan shi ma kisa aka mashi shi ma ya shahada wanda watan yazidu dan ma'awuya shi ne babban wanda ya wannan ne ta'addanci da imamul hassan din da imamul husaini duka shi ya yi sanadiyar sa kisan nasu din wanda shi imamul hassan matar shi ana ce mata ja'alatu bintul ash'af ita ce shi yazidun ya sanya cewa ta sanya goba ta ba shi imamul hassan din ya ci in ya mutu ya mata alƙawalin wasu makudan kuɗi sannan kuma zai aure ta kuma shi kenan ita ko saboda rashin rabo da tsiyata shi kenan kawai ko sai ta yadda saboda abin duniya ita daga auren yar man dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhanallahi wai za ta iya bada guba gare shi ya ci wai ya mutu don a bata kuɗi kuma wani ya aure ta wanda kaso wal iyazu billahi to shine ta zo ta wannan aika aika kuma ya ci wannan guba ko sai gashi abun ya zama shine sanadiya shine ya shahada al-Imam Hassan alaihi salam wannan abun da ya faru kenan to wannan shine abun da ta aikata ita wannan mummuna sannan sai al-Imam Husaini shi kuma shi ma nashi abun kan babu dadin ji shi ma wanda ba dai kisa ta zamu ba karatu ne mai fadi mai tsawo wanda kuma karatu ma yana iya kasa yiwa in aka shiga zurfa wajen irin wannan abubuwan da faru saboda tsananin tausayi da kuma kallon rashin imanin da waɗanda sun ka aikata wannan aikin sun ka aikata na kisan al-Imam Hussein alaihi salamu din wanda shi ma dai har yanzu dai shi Yazid din dai har yanzu la'anatullahi alaihi shi din dai ne da shi da duk wanda sun ka taimaka mashi baki daya dulla an tsinanu ne muna fatan kuma Allah ya kare mu daga sharrin waɗannan miyagu da kuma isan ma waɗannan manyan ‘ya'ya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a bisa ga Yazid ɗin da shi dukkanin mataimakan shi la'anannun Allah ne baki ɗinsu to shi ne wato shi Yazid ɗin har yanzu shi ne ya ba da umarnin kisa ga shi Imamul Hussein ya yanzu shi ma wanda dai duka abubuwan da suka faru suka faru dai ƙarshe wanda jagoran wanda sun ka jagoranci wannan aikin shi ne watan jagoran a cikin wannan din wanda shi Yazid ya ba umarni shine watan Ubaidullah ibn Ziyad a karkashi shi a jagoran wannan runduna na wannan ta'addancin na kisan Imam Hussein din sannan wanda ya kisan kuma shine Shimru bin bin Zuljushani ibn Zuljushani kenan Shimru bin Ziljushani Ziljaushani an kula Shimru bin Ziljaushani shine wanda ya wannan ta'addancin din wanda aka zo aka yi masu imamu Hussein shiya wanda aka datsa kan shi aka ji aka wali azu billahi to wannan dai la'ananun Allah da sauran wata bakan da suka yi sannan ba shi kadai bane imamu Hussein inda shi da sauran duk waɗansu waɗanda a tare da shiya daga cikin iyalan gidan manzo Allah din Salma da wasu ma daga cikin waɗanda suke tare da shi magoya baya dai aka masa wannan irin kisa to Allah ya tsine mu dukkan wanda suke da wannan ne ya ka abinda annan mu dai kan muna nan muna soyayya a janibin iyalan gidan manzo Allah sallama duk wani wanda zai zage su ba mu tare da shiya haka sauran sahabban manzo Allah sallama su ma duk wani wanda zai zage su ya ci mutuncin su ma ba mu tare da shiya saboda haka dukkan su sai ka hada da sauran sahabban manzo Allah sallama da kuma su iyalan gidan manzo Allah dukkan su ka tabbatar da kana girmama su din to shine nan Imam Busiri radiyallahu anhu yake ishara zuwa ga watan wannan shahadar sun kai shine yake cewa min shahidai ne su ne shahidan nan guda biyu waɗanda a ɗaffu to nan shi imamu husaini inda an kai wanka kisan dashi din shine wurin da ake ce madaffu nan ne karbala karbala an sani duk cikin iraki ne ko kasar iraki to shine yace daffu wurin da ake kira daffu wala karbala uballe garin karbala to laysa yunsiniya bai zamo yana mantar da ni musabai hima musibar ta sami waɗannan manya bayan Allah ‘ya'yan manza Allah su salama ba. Mara afihi ma zima maka mar'usun wa ƙarƙa na ahadakar ru'asa'u ya ce, mar'usun waɗanda ake shugabanta su ne talakawa kenan, mara azima maka, ba su kiyaye alƙawalinka da alfar maka ba ya manza Allah fihi ma a cikin waɗannan ‘ya'ya naka ba, wato su ne wai talakawan mabiya ya zidun kenan la'anatullahi alaihi to shine yake nufin waɗannan ɗin ba su kiyaye wannan alfarma ta aka bayan manzo Allah ce ƴaƴanka jininka amma su yi masu wannan irin ta'addanci to shine yake nufin mar'usun waɗanda ake shugabanta talakawan kenan ma ra'a ma maka ba su kiyaye alfarmaka da alƙawalin ka fihi ma a cikin su waɗannan ƴaƴa ba sannan arru'asa usu shugabannin wa qad khana ahadaka haqiqa sun ha'inci wannan alƙawalin naka ya manzo Allah sallama na cewa lalle waɗannan ƴaƴa naka a kiyaye su a mutunta su a girmama su a ba su haƙƙin su ba to ba su kiyaye wannan ne din ba wanda kamar yadda aka sani alqur'ani Allah madauki sarki ya riga ya faɗa mana cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba ya ga ya mishi kokocin manzo Allah sallama ba wai lada yake jira a biya shi ga isar da sakon Allah ba amma dai lalle ayi soyayya ga makusanta ne ma'ana iyalan shi kenan to kaga sai ba su kiyaye wannan alƙawari din ba da kuma sauran hadisai da suka zo wanda manzo Allah sallama yake bayani akan girmama iyalan gidan shi da bin su kuma da sauransu duka dai suna nan da yawa to shine karfin ba su kiyaye wannan alƙawalan ba abdalulwud da wal hafizata fil qurba wa abdad dibaba hannafiqa'u yace waɗannan miyagun mutanen abdalulwud sun canja soyayyar da aka ce aka ce su yi ma iyalan gidan manzo Allah shine abdalulwud sun canja soyayya wal hafizata da kiyayewa fil qurba a cikin makusantan manzo Allah sallama sai suka canza wannan din suka yi mummuna aikin da bai dace ba wa abdatin nafiqa'u annafiqa'u rami ka ce na dama mai kuka ce rami na kurege wa'abda ta bayyanar da zai babu ha dama min da a cikinta jam'i ne na dabbun damu wai ta bayyanar da abin da yake nufi wa ma'ana wannan zukatan wannan abin da ya faru da sun kai na ta'addanci ga iyalan manzo Allah sallama to ya tono abin da a cikin ramin zuciyarsu ashe da makocin kawai sun nuna su suna da cikin musulunci ne amma alhali ba musuluncin ne gaban su ba saboda in ba haka ba za a yi wanda ka samu musuluncin ya zo maka da shi ya amma kuma ka ce iyalai ne kaf za ka zo kuma wannan irin ta'addanci manyan iyalan kuma na cikin gida to shine karfin cewa abdul wudda sun canza soyayya wal hafizata da kiyayewa fil qurba a cikin iyalan gidan manzo Allah makusantan shi wa abdatin nafiqa'u rami ya bayyanar da watan dibaba ha da mai man da a cikin ta ma'ana a munafunci da a cikin wannan zukatan nasu din sun bayyana kenan sanadiyar wannan aikin da suka yi Allah ya kare mu wa qasad minhum qulubun ala man bakatil ardu faqadahum was sama'u yace wa qasad minhum qulubun zukata ta bushe daga waɗannan mutane zuciyarsu ta bushe shine wa qasad minhum qulubun zukata sai ka ce wa qasad qulubun zukata ta bushe minhum daga waɗannan miyagun mutanen alaman bakatil ardu bisa ga waɗanda ƙasa ta yi kuka wasu sama da sama faƙadahum saboda rashin su wai ma'ana imamul husaini kenan da imamul hasan da husaini sanadiyar rashin su sama ta rike cirin nan ƙasa ma haka nan duka sun yi kuka sanadiyar rashin su amma su zukatan sun kabushi gaba ɗaya tsam wannan ba shine gaban su ba wal iyazu billahi Allah ya kare mu da imanin mu fa fikihim mastadata inna qalilan fi azimin min al musabil buqa'u yace to don haka kai ma sauran musulmi mutumin girki masoyin manza Allah sallallahu alaihi wasallama masoyin iyalan gidan manza Allah fa bikihim ka yi kuka bisa ga rashin iyalan gidan manza Allah sallama mastada ta matukar bakin matukar ka samu iko inna qalilan haqiqa abu dan kadan fi azimin min al musabi a cikin musiba mai girma albuka kuka ne ake yi ai wai ma'ana abun da dai zaka iya yi mafi karamci cikin babban musiba in ta faru shine kuka in ba kana maganin ta ko kuma nan sai a kula kukan da yake nufi ba irin wanda za ka ga wasu suke yi ba wai duk shekara in lokacin ya kewayo ba a shi kenan sai dai kura a zo ana ta bugin bugu buge ana kuka ana kwara fuska ana a ba shi yake nufi ba ma'ana kuka din shine wai rayuwarka in ka tuna ya zamo kana jin bakin ciki da damuwa akan wannan al'amarin da ya faru ga wannan iyalai gida na manzo Allah sallama amma ba ka zo shi kenan kamar yadda abun kamar wani abu mai na gwadin riya ko wani abu za a ce wanda zaka zo ka zauna wai kana buge buge kana kwara fuskar kana kuka ba a'a ba shi bane ba ba kuma cewa an kai ka zo ka zauna ba kai aiki sai wuridi na la'anta wanda sun kai din ba a da matsi na nuni wanda sun kai aikin saboda haka in ka dai la'ance sun ba laifi ba amma dai kamar da shi wuridi to ai gara kuma ka zauna kai ta wuridi na neman gafara gare ka da sauran ayyuka sannan da kuma su kansu waɗannan bayan Allah manyan iyalan nan kusan Allah ya ƙara musu kusanci gare shi da kuma manzo Allah sallama din shikenan amma sai zama la'anta shine matsayin wuridi to kuma wannan kaga shi kuma wannan kuskure ne amma dai in ka ji duk inda ka tuna da wannan abin da ya faru kai bakin ciki sannan kuma lalle ba laifi bane ka tsine ma wanda sun kai wannan aika aika kwarai da gaske amma dai ba sai ya zama wuridi gare ka ba da ma tsinannun ne ko ka tsine musu ko ka tsine musu da ma tsinannun ne don duk wanda wannan ta'addanci tsinanne ne Allah ya kare mu kuma daga sharrin su to shine fafkihim kai kuka akan rashin su ya mastadata matukar samun iko inna qalilan haqiqa abu dan mafi karamci fi azimin min al-musabi wato shine inna qalilan lalle abu mafi karamcin da zaka iya yi fi azimin min al-musabi a cikin musiba mai girma albuka'u kuka shi kadai ne abinda zaka iya yi shine karamci abinda zaka iya yi na damuwa kenan an sani kuka ba dole sai na kuka da hawaye kana wayo kana menene ba shi ba sai shi aka ce ba kuka ba kowa ya sani ko kullu yawmin wa kullu ardin likarbi minhum karbala wa ashura'u yace kullu yawmin kowane yini ni kam ashura'u matsayin kamar yinin ashura ne gare ni likarbi saboda bakin ciki na minhum daga abin da ya samu waɗannan iyalan manzo Allah saboda an yi abin ne ranar ashura ma'ana ranar goma ga watan al-muharram kenan a ran nan ne wannan su yazidu sun kasa akai wannan mummunan ta'addanci la'natullahi alaihi sannan sun kasa wannan mummunan ta'addanci ga wannan bayin Allah alaihi masalamu a sayyidina Hassan da Husaini kenan saboda haka to shine yake magana cewa a a watan kowane yini haka ne gani ne kamar ranar Ashura din saboda in tuna da wannan bakin cikin shine kullu yawmin kowane yini sai ka dauko wannan wawan din na can gaba ka ce wa kullu yawmin kowane yini Ashura matsayin kamar kamar goma ga watan al-Muharram nake gani ne likarbi saboda bakin ciki na minhu daga abin da ya same su sannan wa kullu ardin kowace ƙasa kuma karbala'u kamar garin karbala nake kallonta likarbi saboda bakin ciki na minhu daga abin da ya samu wannan iyalai na manzo Allah sallama saboda karan nan iyalan gidan manzo Allah da yawa aka ba wannan ta'addancin ba su kadai ne al-Imam al-Hasan da Imam al-Husaini ba alaihi assalam to shine ya ci gaba da cewa ala baitin nabiyyi inna fuadi laysa yuslihi ankum ta'asau yace ala baitin nabiyyi ya ku iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ku sani inna fuadi lalle zuciya ta fa to atta asau lallashi laysa yuslihi bai zamo yana watan a swantar da ni ba an kum daga barin ku ba wai ma'ana lallashi ai ta lallashi na akan an yi hankuri ka abin da ya faru gare ku to wannan lallashin ba zai sa in swanci in juya in ji shikenan na ba ku ba ko alama to shine alabaitin nabi ya ku iyalan gidan manzo sallama inna fuaji lalle zuciyata atta asau lallashi da ban hankuri laysa yuslihi bai zamo zai iya sonce ni ba an kun daga barin ku ba gaira anni fawwabtu amri ila Allah wa tafwidi al umura bara'u yace shikenan kawai iyaka dai gaira anni iyaka dai banda cewa ni fawwaltu amri ila Allah na miƙa lamari na zuwa ga Allah na wannan abu da ya faru wa tafwidi al umura miƙa lamarina kuma ga Allah bara'u shine kubuta saboda haka ba ni da abin da zan iya yi ciki ya kada yamma Allah Allah ne ya kawo wannan al'amarin ya faru kuma shi zai yi sakayya da sakamako akan waɗannan azzalumai da sun ka aikata wannan ta'addanci saboda haka shi kenan na miƙa lamarina zuwa ga Allah Allah akbar yace rubba yawmin bi karbala amusiin khaffafat ba'd wazrihi zawra'u yace rubba yawmin yace rubba kuma da yawa yawmin wata rubba da yawa cikin lokuta yawmin yini bi karbala'a wanda ya zamo a karbala din nan musi'in mai muna nawan nan to da yawa khaffafatil zaura'u garin bagadad ma'ana mutanen garin bagadad sun ka sassabta man ba'da wuzirihi watan sashin nauyi ne wato shine yana ishara shi kuma zuwa ga watan mutanen zaura zaura sunan gari ne a ainihin ita cikin ƙasar iraki din wanda ake cewa al-mansurul abbasi shi ya gina shi wanda kuma shine Baghdad can ta farko shine tsohon Baghdad kenan da dadiya tun farkon to wanda su waɗannan banar Abbasi to su ne suka zo suka ɗauki kamar suka ɗauki fansa akan wannan abin da an kai ma iyalan gidan manzo Allah wanda suka zo suka yaƙi waɗannan miyagun mutane sun ka kakkashe su sun kai zubar da jinin su da kyau da kyau to shine ya karfin cewa to da yawa amma kuma wannan yinin na Karbala da ya faru kuma in ni tuno da abin da su waɗannan mutanen na Baghdad din sun ka aikata na kisan waɗannan ne da sun kai wannan ta'addancin nan kuma sai in ji na ɗan samu sassauci kuma haka nan Allah akbar to shine rubba kuma da yawa wani lokaci yawmin yin nan wanda yake bi Karbala a Karbala musi'in mai muna nawan nan to da yawa az-zawra'u mutanen birnin bagadada haffafat ta sausauta ba da wuzirihi sashin nauyi ne gare ni din wal a'adi ka anna kullu darihin min humuz ziqu halla an hulwika'u yace wal a'adi don haka waɗannan makiya wato shine waɗannan makiya iyalan gidan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam da suke wannan ta'addancin shine wal a'adi waɗannan makiyan zaka ga sadda an ka kakkashe su din ka anna kullu darihin kamar kowane kasashe cikinsu da an ka buge an ka jefan nan ya mutu shine ka anna kulla darihin kamar kowane jefaffe wanda an ka kashe minhum daga cikinsu kamar azziku salka ne hulla anhu liwika'u wanda an ka kwanci dauri gare shi salka ai an san dai salka ko fata ce ta dabba wanda ake zagewa hakan nan sai ga ana zuba ruwa a ciki ko ana daure bakin to shine to amma in an ka kwanci bakin fa ne kai gani ka gani zata zata soci gaba ɗaya ko to shine yace waɗannan yan ta'addan da sun kai ma wannan ne ta'addancin ga iyalan gidan manzo Allah sallama to sadda mutanen Baghdad din sun ga masu su kuma wannan watan kisan to sai ga ya in ka kalle su kowane kasashi da aka kashe cikin su kamar war kasan sarka an kwanci ta duk ta saci shikenan sun zama kowa ba komai ba shine wal aadi maqiyan nan ka anna kullu darihin mirhumu kamar kowane kasashe jefaffe daga cikin su azziqu kamar salkani hulla an hulukahu da an ka kwanci dauri daga gare shi ala baitin nabi dai bitun fada bal marhulifi kum wa dabar rithau yace ala baitin nabi ya ku iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dibtum kun yi tsalki kun yi kamshi fada bal madhuli shi yasa ni kuma sai yabo yayi dadi gare ni fi kumu a cikin ku da shi yasa yabo na yake da dadi nika jin dadin ina yabon ku sannan wada barrasa'u wannan marsiyoyin da nake kuma sun kai dadi wato shine ina lissafa irin wannan darajoja naku da irin waɗannan abuwa naku kyawawa to shine rasa to shine wada barrasa'u sai wannan kuma marsiya yabo da nake muku shi ma yayi dadi saboda kuma masu dadi ne masu tsarki ne so futumun nasa bituqa wasiwakum sawadatul bayda was safara'u ya ce sannan kuma bayan wannan ya ce a suttumun nasa wato nan kaga abinda ya sa ya kawo shi cewa diptum ko ka san alkurani ne Allah madauki ke fada cewa inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhhira to Allah ne masu wannan tsarkake fadi to shine sai ya ce a yace ana na'am ana hassanu madhikum fa idza nuhtu alaykum fa inna lil khansa'u na'am yace ana ni hassanu madhikum ni ne hassanun yabonku fa iza nuhtu idan nayi kuka alaikum akan rashin ku kuma fa inna lil khansa'u ni na zama kamar khansa'u wato abin da yasa ya ce hakan ana hassanu madhikumu ni ne hassanun yabanku wato wai ma'ana shine ni kamar hassanu ne bin sabitin radiyallahu anhu ka san shi yana yaban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ba da kariya ga duk wani wanda zai kawo hari da zambo ga manzo Allah sallama din to shine yake nufin to ni mai yabo ne gare ku kuma da ba da kariya da waƙata akan gare ku ya iyalan gidan manzo sallama don haka ni nan ni ne matsayin hasanu dinku a wurin wannan bangaren a wajen kuma bakin ciki da kuka saboda bakin ciki da dama akan musibar ta same ku to ni kuma kamar hansa'u ce wanda ita kuma hansa'u watan ita ma mace ce ta yi yawan kuka wanda bashararriya ce mawaƙiya ce kuma gwana ƙwararra a cikin sha'anin waƙa din a cikin larabawa din to sai ya zamo babban mawaƙiya ce to amma daga baya ita ma ta musulunta an fahimta don ta riski manzo Allah sallama kuma ta musulunta ta yi imani da manzo Allah sallama to akwai dan uwanta ana ce mashi sakharu to kamin zuwan musulunta nata ne lokacin shi wannan sakharu din to bayan mutuwa ta ne ta taya waƙoƙi na watan kuka na damuwarta akan bakin cikin ta na rashi ne din to shine a shine yake cewa to ni in ina lissafi irin wannan to na zama kamar hansa'u ne wato kamar hansa'u da take yi ma wannan dan wannan ta saharu bin amrin din waɗannan watan waƙoƙi ne to shine ma'ana ana hassanu ni ne matsayin hassanu madhikumu na yabanku wato shine wajen yabo kenan fa idza nuhtu in kuma ni daga sauti da kuka alaikum akan rashin ku to fa inna la khansa'u na zamu kamar khansa'u suttumun nasa bi tuqa wa siwakum sawadatul bayda was safra'u yace suttumun nasa ku iyalan gidan manzo Allah kun shugabanci mutane kun shugabanci mutane a bittuka da tsoron Allah amma wasiwakum waninku kuma shi kuma saboda tsoro bai zabu azurfa tatacciya mai kyau ta ita ta shugabantar da shi wasafra'u da zinari saboda haka shi wannan duniya ne ta shugabantar da shi amma ku kuma tsoron Allah ya shugabantar da kuwa ko wajen na jami'in mutaƙina imama dama abinda aka so ka zama shugaba a cikin tsoron Allah to su cikin tsoron Allah ne sun ka shugabanci al'umma ba akan abin duniya ba kamar yadda wanin su yake ba wato wancan wanda sun kai wannan ta'addancin kenan to shi ne yaka nufin cewa kun shugabancin mutane da tsoron Allah to a nan al'imamul busiri shi kuma radiyallahu anhu don kuma ya gwada maka amma da kaji yana ta magana a halbaiti halbaiti ka ɗauka ina abin da za ka ji wasu a shi'a ko rawafi suna yi ne a kansu a ba shi ba haka yake ba ka ce iyalan gidan manzo Allah salama za ka ambace su amma ka zazzagi sahabban manzo Allah salama ko kuma cikin iyalan gidan ma ka ware waɗansu ko mutum goma kacal ko wani abu mai kama da haka shi kinan ka ce su kaɗai kaka ambato saura duk ka watsar da su ba ko kuma ka rika ambaton imamul husaini kurin ba da sai imamul hasan ba imamul shi imamul usuri ba haka yake ba shi kam bisa ga mazhaba tsayya mai kyau yake iyalan gidan manzo Allah gaba ɗayan su duka al-imam al-hasan da imam al-husayn da duzuri asubaki daya yana son su yana yabo gare su sannan sahabban manzo Allah sallama su ma haka yana son su yana yabon su to dan ya gwada maka bambanci sai gashi nan zai hada da sahabbai su ma sauran radiyallahu anhum yace wa bi ashabika alladhina hum ba'daka fina al-hudatu wal awsiya'u har yanzu yace wa bi ashabika ina kamun kafa da tawassuli bi ashabika da alfarma da tawassuli zuwa gare ka ya manzo Allah shine ina kamun kafa da tawassuli zuwa gare ka bi ashabika da sahabban nan naka allazina waɗannan da su ne humu su ne alhudatu masu shiryawa fina a cikin mu ba'daka bayanka wal awsiya'u kuma su ne waɗanda kai ma wasiya da lamarin addini to waɗannan sahabban nan da kan ma wasiya da lamarin addini kuma su ne masu shirewa gare mu bayan wucewa ka ya manzo Allah sallama to ina tawassuli da kaman kafa da su zuwa gare ka ya rasulullahi shine wa abi wa bi ashabika ina kamun kafa da tawassuli zuwa gare ka da albarka sahabban nan naka allazina hum suni waɗannan da watan alhudatu masu shiryawa fina a cikin mu ba'daka bayan ka wal awsiya kuma suni wannan kan ma wasiya da lamarin nan na addini kuma da kan masu wasiyar ahsanu ba'daka al khilafata fi ad-din wa kullu lima tawalla iza'u ya ce da kan masu wasiya da lamarin addini su riƙe ahsanu haƙiƙa sun kyautata alkhilafata halifanci ba daka bayan kai manzo Allah saboda ka sun riƙe dole da kamata su yi sun yi fiddini a cikin addini shine ahsanul khilafata sun watan a kyautata halifanci ba daka bayan ka fiddini a cikin addini kuma kullum kowanne daga cikin su iza'u ya yi daidai ya dace da mata walla da abin da ya jibinta wai ma'ana kowa daga cikin su duk abin da ya jagoranta a cikin lamarin addini nan ya yi duk abin da ya dace kuma ya dace ya cancanta in kowa ya bakin kokarin shi a cikin su radiyallahu anhum aghniya'un nazahatan fuqara'un ulama'un a'immatun umara'u a wannan abin da ya saka gashi kuma ya kawo wannan baitin da mun ka wuce din da yake cewa humum ba'daka final hudatu din ne saboda yana ishara ko kamar hadisin nan wanda manzo Allah sallama yake cewa ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum ya ce sahabbai na kaman tauraru suke bi ayyihim iqtadaytum duk wanda kun kai koyi da su daga cikin su to ihtadaytum kun shari'a in kun kai koyi da su ba to shi yasa kaje ya sai masa kadin to sannan sai ya ce agniyaun su waɗannan sahabbai naka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama agniyaun mawadata ne suwa nazahatan wajen tsalkin zuciya da kuma kamun kai wato saboda kamun kansu da kuma tsarkin zuciyarsu ba abun duniya ne gabansu ba Allah sun ka sama gaba to kai in ka gansu ma sunansu watan mawadata saboda tsarkin zuciyar da gare su radiyallahu anhum wanda shine zaka ji a ubangiji madaukin zaki na faɗa cewa watan watan su mawadata ne in mutum ya gansu kenan bai sani ba amma alhali ba tarin abun duniya sun kai ba ya hasabahumul jahilu aganiya'a min at-ta'affufi ya hasabahumul jahilu aganiya'a min at-ta'affufi wanda yake jahili zai yi zaton ba cewa ai su mawadata ne saboda kamun kai da gare su ba su da tozartar da kansu ko gansu ya matsi da sauransu a a'a to shine agniya'un mawadata ne su na zahatan wajen tsalkin zuciya da kamun kai sannan amma kuma fuqara'un mabukata ne ga Allah da haka talakawa ne ba abun duniya sun ka tara ba shi a gaban su ba amma in ka gansu kaga mawadata sannan ulama'un su malamai ne suwa ayimmatun shugabanni ne suwa umara'un sarakuna ne su a cikin lamarin addini da manzo Allah sallama ya jibinta musu zahidu fid duna fama urifa al mailu ilaiha minhum wala ragaba'u zahidu fid duna waɗannan sahabbai sun yi gudun duniya fama urifa al mailu ba a san karkata ilaiha zuwa ga duniya ba minhum daga gare su ba wala ragaba'u balle kwadai ba ba a san su da kwadan duniya da karkata zuwa ga abun duniya ba ba shi a gaban su ba radiyallahu anhu kawai abin da aka bansu shi ne menene abin da manzo Allah dora su akai shi ne fama orifal mailu ba a san karkata ba ilaiha zuwa ga duniya ba minhum daga gare su walar ragaba ko kuma kwadayi ba radiyallahu anhum arkhasu fil waga nufusa mulukin harabuha aslabuha igila'u yace yace a arkhasu waɗannan sahabbai sun arhantar da nufusa mulukin rayukan sarakuna watan kafirai kuma azzalumai fil waga a cikin yaƙi harabuha waɗanda sun ka yaƙe su aslabuha waɗanda su waɗannan kafiran aslabuha tuɓensu igila'u mai tsada ne wai ma'ana shine sun mai da rayukan sarakuna manya araha an kakkashe su sarakunan da suke kafirai azzalumai din nan to sahabbai sun yaƙe su sun mai da rayukan su araha sun kakkashe su waɗannan din nan waɗanda sun sahabban sun kai yaƙa din kenan sai ce waɗanda kuma su kafiran nan da tuben su ma'ana tube shine wai in an kashe kafirin daga cikin manyan shugabannin kayan da suke sanye da suna ado masu tsadar gaske ne shine aslab din to shine ka nufin arkhasu wato arkhasu sun arhantar da nufusa mulukin rayukan sarakuna fil watan azzalumai kenan kafirai shine nufusa mulukin rayukan sarakuna kafirai fil waga a cikin yaki waɗanda harabuha sun ka yaƙe su wanda aslabuha tuben su igla mai tsada ne kulluhum fi ahkamihi yuztihadin wa sawabin wa kulluhum akfa'u yace kulluhum dukkan su su sahabban nan zujtihadin ma'abuta ijtihadi ne fi ahkamihi a cikin hukunce hukuncen shi wa sawabin kuma ma'abuta dacewa ne wa kulluhum akfa'u kuma dukkan su daidai suke a cikin sahabbantaka ma'ana dukkan su sahabbai ne sai dai daraja kowanne wannan yafi wannan daraja amma dai sunayen su duk sahabbai ne radiyallahu anhum wato yana magana cewa dukkan su masu ijtihadi ne da kokari wajen watan hukunci hukunci yanda ya dace a yi su bisa ga shari'a din ko masu dacewa ne su bisa ga haka din shine kullum dukkanin su zujtihadin ma abuta ijtihadi ne fi ihkamihi a cikin hukunce hukuncen shi wa sawabin kuma abuta ya dacewa ne wa kullum dukkan su kuma akfa'u masu daidai wanda suke daidai ne a cikin sahabbantaka radiyallahu anhum wa radu anhu fa anna yakhdu ilaihim khata'u yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da shi iya to yanzu waɗanda sun ka yarda da Allah Allah ya yarda da su ba to fa'an na haɗa'un ta yaya kuskure ya haɗu ilaihim za a ci ya taso ya taho zuwa gare su wai ka ce dole sai ka jingina masu kuskure ka zage su ka ci mutuncin su da suke da mukamin wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladzina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu to su da suke da wannan matsayi kuma ka zo kai kana nan ne dan karshen duniya kana ta faman la'anta su da tsinuwa ga wannan sahabbai to ina kai ina ka ce kamar Allah ya ce ya su in ma akwai laifin kuskure ne to Allah ya ce ya hishe mi kai ka yahi ballai kuma kai sun kamala in da gaske ne sun yi to shi yasa ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhum kuma su ma sun yarda da shi ya fa anna to ta yaya ne khada'u kuskure ma'ana jingina kuskure ya khadu ilaihim zai taso ya tako ya zo zuwa gare su har ka zo ka rika cewa su mai suka zani mai suka zani bayan su riga sun wuce sun samu tsayin da sun ka samu wurin Allah subhanahu wataala to alhamdulillah wannan dai shine matafiya mai kyau ka so iyalan gidan manzo Allah sallama garka wulakanta su kakkari nasu in ka ji ba ka son su munafiki ne kai dole ka so iyalan gidan manzo Allah sallama sahabban manzo Allah sallama dole ka so su ka girmama su ka mutunta su ma in ka kuskura ka zo kana zagin su kana cikin hadari shi yasa Imam Malik ma yace wanda da yake zagin sahabbai din nan ne zai zama kafiri saboda me saboda fadar Allah madaukin sarki da yake fada cewa da yake fada sifofin sahabbai din nan simahum fi wujuhim min asar sujud zalika masalun fi turan wa masalun fil injili kaza in aka dawo can karshen aya sai yace watan liyagiza bihimul kuffara duk Allah ya ba su wannan sifofi ne da matsayin da ya ba su ne li yagiza bihimul kuffara dan ya ba kafirai haushi da su wannan ga sahabban sai imam malik yace to in kaje kana jin haushin sahabbai to ku lalle kafiri ne wali azbillah Allah ya kare mu Allah ya mana jagoranci muna roƙon Allah ya ba mu imani tabbatacce mai kyau da girmama iyalan gidan manzo Allah sallama da son su da kuma girmama sahabban manzo Allah sallama da son su da nan sannan da kuma son dukkanin abinda yake manyan bayan Allah na kware duka Allah ya sanya mu daga cikin masu mutunta su da girma su ya ba mu dukkanin albarkacin su bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin